إليك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان أما كان الله الحمد لله ما شاء الله لا لا متافي to shi ke nan ba wadana to ba da la'adawa lafiya to ba sha Allah Allah shi yanzu yawa ina za mu tashi قواعد شافي نتر نام نقوم كنا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الله يدك إرادة قبم النبي محمد وآله دا إيالين جدنسا وصحبه دا صحبانسا وسلم دا أمنتي تسليما أمن سوا هذا كتاب قواعد الصلاة وأن للتافينين قائدو دين صلى والوضوء da ƙa'idoji na alwala walgusul min aljanaba da ƙa'idojin wankan janaba wata yammumi da ƙa'idojin taimama abin da ya shafi tsahara gaba ɗaya da sallah wa man arafa hazal ƙawa'ida wanda ya san wannan ƙa'idoji wasu suna kuskuren ce wai mai kawa'idi ya ce wanda ya san kawa'idi ya san sallah in bai san kawa'idi ba bai san sallah ba shi ba littafin da yake ishara ba gawa'idu salati wal wudu'i wal ghusl min janaba wa tayammum wanda ya san ka'idojin sallah ko ba a wannan littafin ba ka san menene ka'ida da sharuɗa da hukunce-hukuncen sallah ko a ina ma ka je ka sani ba sai a ƙawa'idi ba wanda ya san hukunce-hukuncen alwala ya san hukunce-hukuncen wankan janaba ya san hukunce-hukuncen taimama to faƙad a rafar salata haƙiƙa ya san sallah wa mallin arifa wanda bai san ƙa'idojin sallah da alwala da wankan janaba da taimama ba to la ya arifu shay'an min dinillahi bai san komai ba daga addinin Allah fasalatuhu ba ya sallasa kuma batacciya ce mutumin da bai iya tsarki ba bai iya alwala ba bai iya sallah ba bai iya wankan jaraba taimama ba to ta yaya Allah zai karbi sallar duk wanda bai san wannan ka'idoji ba yayi sallah fasalatuhu ba'ilatun sallar sa batacciya ce gairu makabula kamar da ya kawo a can ƙarshe ba karɓar biya ba ce الحمد لله يوم ذا جعل شيخ أخبري شافي zai ku fahimta dama ai kamar gini ne shi ne hikimar malamai na sai al-mabsutat suna sai musu al-sigarul mabsutat kananan shimfiɗaɗɗin littattafai yawwa su kawa'idi a halari a shimawi izziya risala har zuwa a sama in ka wuce su fiqhu sannan ka shiga usulul fiqh kuma ka san hadisi to wannan shine mataki amma an ka hawo ta sama ba abin da zaka fahimta tashi na shashi da akhdari ina za mu tashi wa fadailuhu mustahabban alwala at-tasmiyatu ambatan Allah shine bismillah lokacin da za a fara alwala wasiwaku da goga aswaki shi ma qabla wudu'i kafin alwala waza'idu ala al-ghaslati al-ula da mai datsuwa akan wankin farko fil wajhi wal yadayn cikin wanke fuska da wanke hannaye zuwa gwiwoyin hannaye ka gane ai mai datsuwa akan wankin farko shine wanki na biyu da wanki na uku kamar yadda a wani littafin za a ce maka walgaslatu saniyatu wa salisatu in an zo mustahabi akan ce da wanki na biyu da na uku ina fata an gane to wannan mustahabi ne wankin farko a cikin fuska shine na farilla na biyu da na uku yana zama sunna amma da sharadi idza au ababil ula idan ya bibiyi gabar da wankin farko idan wankin farko da ya ɗebo ya wanke fuskar gaba ɗaya to ya sauke farilla wanki na biyu da na uku mustahabbi ne amma in wankin farko bai gama wanke fuskar ba in ya ɗebo wanki na biyu har yanzu yana wanki na farilla shi ma na biyu in bai gama wanke fuskar ba akwai wata lum'a to in ya ɗebo na uku har yanzu na farilla yake amma idan wankin farko ya gama ko ina to azza'idu alal ghasalatil ula abin da ya karu akan wankin farko shine wanki na biyu da na uku mustahabbi ne ku dole cikin fuska wale dani da hannaye zuwa gwiwoyin hannaye wal bidayatu da farawa bi muqaddamin rasi da magabacin kai shine goshi lokacin da zaka wanke fuska din to mustahabbi ne ka faro ta goshi zuwa ƙasa kamar da ne iziya ya siffanta mana inda ake wankewa tulan wa arban ya gaya mana tsawo da kuma faɗi da ake wankewa to ka falo daga goshin zuwa muƙamiki mustahabi ne wa tartibu sunan da jeranta sunnoni ina fata an gane yadda muka karanta jiya jeranta farillai sunna ne to haka kuma jeranta sunnoni mustahabi ne in ka wanke hannu da farko wuyan hannu ka yi kurkurar baki ka shaƙa ruwa ka face jeranta waɗannan sunnonin mustahabbi ne wa qillatul ma'i da ƙaranta ruwa alal ubi a bisa gaba wani gu aka ce alal a aba'i bi ismil jam'i amma nan ya kawo shi da mufradi kalanta ruwa a bisa gaba duk gabar da ka zo wankewa daga cikin gababun alwala to kar ka yi ɓannan ruwa ka zuba ruwa kaɗan wanda zai ishe ka wankewa wa taqdimul yumna da fara gabatar da wanke dama alal yusra abu sahabu wannan gabar da ake wankewa kenan amma wanda ake shaba kamar kunnuwa babu laifi ka shafe su lokaci guda babu taqdimi da ta'khiri ba musabbantin fara shafar kunnan dama sannan hagu amma gabar da ake wankewa to ka fara wanke dama sannan hagu mustahabbi ne ويجب تقليل أصابع اليدين هنا وجب أتأسي في أن يكون هنا يقدر لو كتن دكاك وانك هنا يكا نفر الله زوى قيور هنو أن يكون نسا كانت تأسي في سوى ذكرك باللمعة ويستحب أن تأسي في في أصابع الرجلين في أن يكون كفافوا na hannu din farilla ne tsatsefewa na kafa kuma mustahabbi ka san ne dalili wanke hannun shi ma ai farilla ne kamar wanke kafa amma shi wanke hannu an ɗauke shi a ware a shi hannu a ware yake ko ta gaba tana matsayin gaba mai zaman kanta amma yawanci in yatsun kafa a haɗe shi to an ɗauke su a matsayin gaba ɗaya amma duk da haka an so da ka tsatsaje din ne in yatsun kafa da ya ji wa yajibu takalilu lihiyatil khatifa yana waje ba a tsatsefe geman ya sassauka gashin gemu wanda yake sassauka ba mai duhu ba wajibi ne a cikin alwala a tsatsefe shi ruwa ya ratsa shi fil wudu'i a cikin alwala amma dunal kasifa banda gemu mai duhu wa yajibu takaliluha tsatsefe gemu yana waje ba fil gusuli a cikin wankan janaba walau kanar kasifa ko da ta kasance mai duhu ce in dai wankan janaba ne gemun ka ko zai tubuta guda wajibi ne sai ka fara wato sai ka tsatsefe shi ruwa ya latsa shi ya wanke fata da take karkashin sa kamar yadda yazo a hadisi manzo Allah ya ce inna tahata kulli sha'ratin janabatan idan mutum ya janaba manzo Allah ce hakika karkashin kowace kofar gashi akwai janaba fagasulul sha'ara wa alqul basharata yace ku wanke zahirin gashin kuma ku tsumtace fatar jikin da take karkashin gashin to alhamdulillah sai ne mala yaqubu ya lafiya kwana biyu lafiya to an dawo lafiya alhamdulillah alhamdulillah sai mai izziya shafi nawa mai shamawu da gaba ko shafi na sha wani abu dai shafi na goma sha takwas ko alkhamisatu farilla ta biyar daga cikin farillan alwala gasulun rijilai ne wanke kafafuwa guda biyu ma'al ka'abain tare da idan dinan sawu ina fata an gane kamar yadda muka ce gasulun yadaini ma'al mirfaqaini to haka nan gasulun rijlaini ma'al ka'abaini ma ila din nan da aka ce wa arjulakum ila al ka'abaini to ila din bi ma'ana ma'a tare da idan dinan sawu kamar fadin Allah wa yazirkum quwwatan ila quwwatikum kamar da muka yi magana a cikin wanke hannaye wa huma abinda ake ce musu al ka'abani al'azumani wasu ƙasusuwa ne guda biyu, annati ani masu tsulowa fi ɗarafai saƙain a cikin gefannin ƙaurin ƙafa guda biyu, tsakanin maɗar tafin ƙafa da ƙauri. Wannan ƙasusuwan guda biyu da suke fitowa a gefe-gefe, su ake ce musu idan sawu. Wani jiba ta kayilu a sabihi ma, an so tsatsefe ‘yan yatsun ƙafafuwa, kamar da muka faɗa a halari, mustahabbi ne. A sadi safarilla ta shida, addal ku tuttuɗawa, wa huwa imranul yadi alal udu, tuttuɗawa shi ne tafiyar da hannu alal udu a kan gaɓar da ake wankewa, ma'almai tare da ruwa, ba kafin ka zuba ruwan ba. Sai an zuba ruwan, sannan ake tuttuɗawa. wala yi taradu muqaranatahu amma ba a sharɗanta rubanyuwar cuccuɗawa lissabi da zuba ruwan ba wai sai lokacin da ruwan yake zuba a gabar sannan hannu zai dinga cuccuɗawa bayan ka zuba ruwan sannan sai ka bi baya kuma ka cuccuɗa in aka ce haka to sai dai wani ya dinga zuba ma kenan kai ba za ka yin alwala ba dan san da ka ɗebo in ba fuska ba ne in a hannu ne kana zubawa kafin ka zo ka bi wani ya zuba ƙasa to wannan ba sharaɗi ba ne wai sai lokacin da ruwan yake zuba sannan za ka dinga cuccuɗawa a sabi'atu farilla ta bakwai almuwala tu jerantawa wa huwa abin da ake ce masa jerantawa an ya fa'ala a mutum ya aikata alwala kullahu gaba ɗayansa fi horin wahidin a zama ɗaya in ka fara babu yankewa babu tashi ka je kai wata sabga sannan ka dawo ka ci gaba shi ne ma'anar almuwalat shi ne kuma alfauru da yake maka fi faurin wahidi a jerance a zama ɗaya daga wannan gaba sai wannan gaba daga wannan gaba har ka gaba wannan farilla ne daga cikin farilla alwala min gari tafriqin ba tare da karar rabe tsakanin gabobin alwala da kake wankewa ba rarrabewa mutafahikin mai yin muni idan rarrabewan ya zama bai yi muni ba bai yi tsawo ba to wannan an yi afuwa na halin misali ce kamar kana alwala sai kwalar alwalan ta tuntsire ruwan ya zube sai ka tashi ka je randa ka ɗebo ruwa in dai ba nesa ba ne to za ka ci gaba daga inda ka tsaya wannan bai yi muni ba ko kana alwala wani abunka ya faɗi ka tashi ka gyara ko ka yi shanya ta faɗo ka tashi ka ɗauke ka kaɗe ka sake shanyawa duka wannan za ka ci gaba daga inda ka zan amma idan rarrabewan ya yi muni an ɗauki tsawon lokaci to alwalar ta rushe in ka zo sai ka fara daga farko saboda ka bar farilla shine almuwalat shine mutum ya aikata alwala fi kaunin wahidin a zama ɗaya min gari tafrikin ba tare da rarrabewa ba mutafahikin mai munana sharaɗi shine ma'a zikiri tare da tunawa wal qudrati da samun iko sharaɗin wannan farillar na jerantawa ya zama kana sani idan mantuwa kai ka fara alwala ko ka ga wanke fuska ko shafar kai sai ka manta ka tashi ka to ko ya kai awa nawa in ka tuna to yanzu sai ka zo ka ci gaba daga inda ka tsaya saboda ba kana sana bane ka bari da mantuwa ne shine ma'az zikiri wal qudrati da samun ikon jerantawan ko kana sane sai kana da lafiyar da zaka yin alwala a jere ba tare da yankewa ba in ya zama kana da wata larura ko rashin lafiya sai kana yi kana hutawa ita ita alwala to wannan babu laifi dan an samu jinkiri tsakanin gabobin alwala alhamdulillah mun gama farillai sauransu ne sai misala shafi ɗari biyar da ɗaya samun dani da jeren bugu ɗari biyar da ɗaya na muna cikin babu sulbuni iko wala ba sa duk sharikati babu laifi da yin tarayya cikin sana'a ko kasuwanci bi ma'ana yin guru wa tauliyati da jibuntaka wal iqalati da zamiyar ciniki babu laifi tidda amil makila cikin abincin da ake aunawa da mudu qabla qabdihi kafin ka kalbe kai cinikin buhun hatsi amma baka kalba ba sai kuma wani ya zo da yake bin ka baki sai ka ce ya je ya kalba a in a wajen wanda ka saya baka kalba ba wannan babu laifi in ya kalba ya tafi idan ya samu bai cika ba in ya dawo kaga can za ka koma inda aka kalbo to wannan babu laifi ko kuma za ku yi haɗin gwiwa ku yi sana'a ko ku yi noma lokaci ya yi ba ka da farin kuɗi a hannu ba ka da wata kadara sai karanci buhun hatsi kace a je a karɓa a je a yi wannan sharika da shi wannan babu laifi wa kullu aqli bai'in dukkan wani kudura ciniki au idaratin ko haya au kira'in ko sufuri bi kadarin da yake tattare da hatsari au gararin ko wani rashin tabbas shine garari akwai rashin tabbas fi samanin cikin kudin abinda za a biya na wannan ciniki ko wannan kudin haya ko sufuri akwai rashin tabbas a cikinsa ba lalle ne ya samu ba ko ko in gashi ma ba lalle ne ya amfana ba kamar dabba ce saniya ko rago tana shure-shuren mutuwa bugau ya bige ta ka ce a baka hayar abu kaza ga wannan ragon naka da yake shure-shure shi ne kudin hayar kaga wannan garabi ne in bai tashi ba ma eh kaga an tuci wanda ya bada haya to wannan baya halatta au masmunin ko abin yi wa kudin kai ka bada farin kudin ka abin yi wa kudin abin sayan shine yake da rashin tabbas ba lalle ne in ka saya ka more shi ba au ajalin ko akwai rashin tabbas cikin lokacin ka gane ai a ciniki aka yi yanzu matsala ba ta kudin ba ne ba ta abin sayarwan ba ne lokacin da aka ce za a biya ɗin akwai garari a ciki ka gane ai manomi ne ya yi ciniki da kaka ya ce kuma a bari sai rani ya yi sannan zai biya kaza akwai garari da rani ina zai samu kuɗi to fala ya juzu wannan baya halatta in dai akwai garayi cikin samanin kuɗin biyan au masumunin ko abun yi wa kuɗin hajar kenan au ajalin ko lokacin akwai rashin tabbas to fala ya juzu wannan ciniki bai halatta ba wala ya juzu bai ulgarari cinikin rashin tabbas baya halatta shine misalin da muka kamar dabba da take shure-shuren mutuwa a ce a yi cinikinta a wannan lokacin haramun ne a bari ta tashi ta warke ko kuma a yanka a saye ta a yanke a yan san farashin yankakkiyar dabba ba zai daidai da wacce take da lafiya a tsaye ba to amma yanzu wannan da take shure-shure ka san dai shi ne saya ba zai saye ka kamar da lafiya da take tsaye ba ko shi kuma mai sayarwan inda lafiyar ta kalo tana tsaye ba zai sai da ita da arha a wannan farashin ba eh to in aka yi wannan cinikin alal misali idan mai lafiya ce za ta yi dubu hamsin misali yanzu ga shi ba ta da lafiya tana shure-shure bai wuce a sai ta dubu ashirin ba ko to idan dabban nan ta mutu kaga shi da ya ba da dubu ashirin ya saya ya yi asara in kuma ta tashi shi da ya sai dubu ashirin kuma zai ci da yatsa zai yi nadama ko to shari'a ba ta da wannan ciniki ba wala bai ushe in majhuli haka nan baya halatta aiki cikin wani abu wanda ba a san shi ba abun majhuli ne kai ka san abin da zaka saya abin da zaka biya amma baka san me aka sayar ma ba a wannan ai ka san shi gashi anan wancan bai'ul garari duk yana cikin wannan notice book yawa to wannan shine shine bai'ul majhuli amma an bude ai ka san TV ne amma yana yi ko baya yi wannan garari ne ko wala ila wala ila ajalin majhuli haka nan baya halatta a yi ciniki zuwa ga wani lokaci majhulin da aka jahilci lokacin jiya shi ma baya halatta ko da an san abun nawa ne an san abun da za a biya nawa ne amma yaushe za ka biya to yanzu dai ban sani ba sai na samu kuɗi a wannan bai halatta ba ka ɗauki lokaci in lokacin ya cika in ka samu ka zo ka biya in baka samu ba ka zo ka yi bayani a sake ɗaukar wani lokaci amma ba a yi ciniki lokacin biya majhuli ba a san yaushe za a biya ba wala ya juzu fil buyi tadlisu at tadlisu yin magudi la ya juzu baya halatta fil buyi a cikin kasuwanci eh abin da ake ce masa tadlisi an ya alama annabi sil'atihi aiban mai sayar wannan ya san cewa hajjar nan tasa tana da wani aibi fa ya katumuhu anil mushtari sai ya ɓoye wannan aibin ga mai sayan wannan yayi ba gudi yayi yayi tadlis wala gishu wala al gish hausa sai to al gush amma al gishu ne bi kasr al gayn gishu ka gane ai shi kuma shine ya tsoho da sabo eh ko mai kyau da mara kyau a sai da shi a matsayin mai kyau eh ko tsoho da sabo na bana da na bana ko kuma duk na bana ne amma wannan jinsin mai kyau ne wannan mara kyau ne sai a gwamutsa a sai da shi a matsayin mai kyau wannan duk yana ɗaukar aljishi ko kuma gari ne a ƙara masa ruwa ɗanyen gari shirikin ɗanyen gari da mu haramu ne ka gane ai ɗanyen gari da bai bushe ba shirikin sa haramu ne saboda ne maza Allah sallallahu sallama ya taɓa zuwa kasuwa ya ga garin alkama mai kyau ya burge saman abuce ƙarau da ya sa hannu kawai sai gidan shi a ciki da ya fito da hannun da ce ma haza ya sahiba da'an me wannan nake gani ya kai mu abokin abinci yace asabatu sama'u ya rasulullah sama ce ruwan sama ne ya same shi kaji zai zai zai zai zai tsora ruwan sama ya sa bushashe a sama ka in ka gani ka ce bushashen gari ne sai an auna maka ka je gida ka sanar da danye ne sai maza da shabata to me yasa ba za ka sa danyen a sama ba duk wanda ya zo yawwa ya gani to a ce ba ba tunikin danyen aka hana ba yawwa mutum ya san danyen ne yawwa karka lullube shi da bushashe to wannan yana cikin aljishu yawwa ko nono a ƙara masa ruwa ko a sa masa wani abu daban wanda ba nono ba kuma a sai da shi a matsayin nono ko mahauta da suke sa nama a ruwa ya duka ya kumbura ya ƙara girma da kauri duk suna yi duka wannan algishu ne baya halatta walal me walal kilaba wala yaudara a cikin ciniki shi ma wato kore kasu akwai akwai akwai yan kore su zo su yaudare ka asali shine kilaba yin koli a cikin ciniki shi ne mai shirya ta maka wahiyar khadiyatu bil kazibi ya zo ya yi koli da yin karyatin saman da cikin kudin ya yi zurare don ya zuga ka kai ka zo ka saya da tsada wannan haramun ne walal khadiyatu wala yaudara duka baya halatta kuma wani ma ba shi ne da kudin ba kuma ya shiri ba a kan wannan haramun ne bai halatta ba shi bai da fifi amma kuma zai fi asalin masu sayan magojewa ta wannan duka haramun ne wala kitmanul uyubi wala koye aibubbuka ya koma ainin at-tadlis kenan eh nan ya fito su ƙwaro ƙwaro wala kalbu da niyin bijayyir wala tudanya koma baya da kuma kyakkyawa ya koma aljishi in baka samu sunayensa a can ba to ga sunan ya maka gwalgwali kitmanul uyubi shine at-tadlis kalbu da niyin bijayyir shine aljishi wala an yakuma min amri sil'atihi haka nan baya halatta ya kore ya koye wani al'amari na hajarsa ma idza zakarahu abinda in ya ambace shi ga mai saya kariha hul mubta'u mai saya zai ki wannan abu in yaji cewa wannan haja tana da illa kaza to zai ki saya ya ce kai ya fasa to wajibi ne ka fada in zai saya ya saya ba ya ba ya bari ya saya shi da halinsa Allah zai kawo mai saya in dai kai gaskiya au kana zikiru ko kuma ambatan wannan aibin ya kasance abu kasa lahu mafi tauyewa gare su fi samun cikin kuɗin ko da ba zai fasa cinikin ba in ya ji cewa akwai wannan aibin to zai rage farashi to dole ne ka gaya masa abu kasa kamar an ƙasa kenan wala tabkhasu nasu ashiyahu kar ku tauye wa mutane kayan su wajen saya wa sharahu bi samanin bakti da rahima ma'aduda wanda yake kuɗi ne tauyayye da rahima dirhamuni ma'aduda abin kidayawa guda bakwai dirhami bakwai aka sai da annabi yusuf duk da kyan nasu wa bani bita abdan mutumin da ya sayi bawa fa wazai da bihi aiban sai karar da wani aibi a tare da shi sai da ya fiye shi bai sani da sai za ce yana da cutar kutunta ko ya za ce hakiya ko ido ɗaya ne da bai lura ba to falau ya halatta gare shi an yi hadisan hu ya rike shi a wajensa in ya yi masa a haka wala sai a lau ba komai da za a mayar masa na laifi akan wannan aibin da ya bayyana tunda ya masa a haka shi ko da koyi masa haka yi ba sai da ya zo gida ya gani to ya halatta ya rike shi in yayi masa wala sai alau au ko kuma ya rudda hu ya maida bawa in ya ga bai da wannan aibin ba zai iya maida shi wa ya kula sabana hu ya karbi kudin sa zabi kenan aka bashi ko ya rike shi da wannan aibin in yayi masa a haka ko ya maida shi ya karbi kudin sa illa an yadkhulahu indahu aibul mufsidun sai dai idan wani aibi mai ɓata ciniki ya shigi wannan bawan inda hu a wajen bayan an masa tadilisi an ɓoye masa aibin da ya zo ya ga aibin ƙarara wannan ana iya warware ciniki a dalilinsa to kuma kafin ya mai da bawan sai kuma wani abu na aibi ya shiga bawan kuma a hannunsa shi ma kuma wannan aibin yana iya ɓata ciniki to ya za a yi in ka mai da masa zai ta to ai ni ba haka na baka ba haka ba da wannan aibin na sayar ba ba in wannan na koye maka na sayar ba da shi ai ba da wannan na sayar ba to ya za a yi duk da haka yana da abin da zai yi duk da haka fa lahu ya halatta gare shi an yarji'a ya koma wa mai sai da bawan nan bi kimatin aibil qadimi ya masa rajin kimar da ɗanɗan aibin nan wanda aka koye masa mina saman daga cikin kudin da ya biya shi ma nan zaɓi biyu ne ka sayar min shi da aibi amma yanzu aibi kaza ya faru to wannan aibin dama yana zabtar farashi kaza dole ka dawo min da kuɗi tun da ka koye min wancan aibi au ya rudda ko kuma ya mai da bawan a cikin kuɗin da ya biya wa ya rudda zai mai da mana kafa hul aibu inda hu abinda wannan aibin ya kauye farashin bawan a wajensa in ya ga wancan aibin da aka ɓoye masa shi ba zai ya rike bawa da shi ba to ya mai da bawan a dawo masa da kuɗinsa amma za a cire kimar aibin da ya faru a wajen su to alhamdulillah sai ne a ga walbai an kiyal wa in radda abdan bi aibin idan mutum ya mai da bawa a dalilin wani aibi ka sai bawa ashe yana da farfadiya kai baka sani ba su kuma sun boye ma ko yana da ciwon hauka da yake tashi lokaci lokaci kai baka sani ba kuma basu gaya ma ba wa kadista gallahu kuma ka riga ka ci amfanin sa ka sa shi aiki ko kuma ya je ya nemo ma kuɗi to fa lahu gallata gallar da mutum ya ci naka ne ai kai ma ka ba shi da sha kafin kamar da ba ya ci abincin ka ba ya sha ruwan gidanka to duk kuɗin da ka samu da aikin da ya maka naka ne kuma kana da haƙƙi kamar da shi a biya ka kuɗinka tunda an ɓoye maka aibin da yake ɓata ciniki to alhamdulillah sai ne yau hajjatul adawi
Gaskiya ba mu ke. Sai da wannan lambar ma ba mu talabi. Wannan kuma lambar mara. Eh,
sai zuba a kan duk wanda ya gani kawai wannan zai gani to kaga wannan shine ainihin at-tadbir shi wanda aka sai abun sa haka suke ina za mu tashi haramun ne tunda daban-daban ce kuma farashin ma daban-daban kuma a hakan zai sai da ita a matsayin mai kyau tunda ya kawo mai kyan ya zuba a sama wannan algushi ne ina ne ɗari da saba'in da shida to ina za a tashi a sutura ta nawa sutura ta uku to na gani sun manta ƙalla ya takallamu alal istijmar sannan bayan malam mai adawi ya gama magana akan al'istin jawo tsarki na ruwa to in taƙala kuma ya ciratu daga maganar istinja'i ya takallamu yana magana alal istijmari abu sa kara hoge wa huwa kama qaddamna shi abu da ake mana istijmari kamar da muka gabatar isti'malul hijara yin amfani da dutse wajen goge mafitar fitsari da bayan gida shine istijmar fa qala sai malan yace wa man istajmara bi sarati ahjari duk mutumin da ya kara hoge da duwatsu uku ya matsu a zakarin ya dauko dutse na farko ya goge ya sake matsowa ya dauko dutse na biyu ya goge ya sake matsowa ya dauko dutse na uku ya goge ya kuruju akirahunna ya fitar da na ƙarshen nasu na ƙiyan tsarkakakke wafi nuska cikin wata nuska ta risala na ƙiyatan tunda dutse ne gairu aƙilin yana iya ɗaukar mace yana iya ɗaukar namiji ka gane ai musamman jam'i salansu a hajar yawwa ka iya yin labarinsu da muzakkari ko mu'annasi wata nuska taro da naƙiyatar dutse na ƙarshen ya fita da ta naƙiyatar tsaftatacciya ba danshin fitsarin a jiki idan dubura ta ya goge da dutse uku na ƙarshe ya fita da shi babu launin bayan gidan a jiki to a jiza'ahu wannan dutsen da ya goge guda uku ya isar masa ko bai sa ruwa ba sai ya lola ya yi sallah ya samu tsarki ina fata an gane mai askari ya ce wa yujizu'ul wahidu in alqa inji mai askari dutse ɗaya ma yana isarwa in dai ya tsaftace daga naqiyan din alqa fi'li madi ka samu dutse mai mai ɗan girma da ka matso wato istibra'i sai ka goge da wannan gefen sai ka juya dutse ka sake gogowa ka sake gogewa da wani bangare dutse kuma ɗaya ne ka sake matsowa ka sake juya wani bangare ka sake gogewa in dai ya tsaftace to guda ɗaya ma yana isar inji ne askari ya danganta da girman dutse amma ka samo guda ukun yashi ajza'u din nan da hamza ana rubuta shi da alhamza ta wato alifin gaban zairan yake fada ba na farkon ba kaza akwai ajza'u ya saka masa akwai aljaza'u wannan sakayya ne to ajza'ahu daban ajza'ahu daban in ka ce ajza'u ai da alif ne tsakanin da ra zaira da hakuri in ka ce ajza'u shi ma alif ne amma jan sa aka yi in ka ce ajza'ahu shi ma alif ne amma mahmuzi wanda aka sa masa alhamza ba yawwa to shi yasa ce maka bi hamzati ai abin nufi kafahu zalika zalika wannan dutse ukun da ya goge na ƙarshe ya fitar da shi babu danshi kafahu ya isar masa shine ajza'ahu ka gane ai amma an kace ajza'ahu to ya saka masa na sakayya ne aljaza'u ihsanu illa al-ihsan to ukizan min kalamihi ashiya malam yace an riki wasu abubuwa min kalami daga zancen malam mai risala a cikin wannan jumla da muka karanta wa mulka jabala bi salati ajabi da kuzu akir huna naqiyan ajza'ahu to akwai aciya abubuwa da ukiza aka yi riko min kalami daga wannan zance nasa minha daga cikin abubuwan Allah yake tsara alal istijmari haƙiƙa takaitawa abu sakara hoje ko ba a sa ruwa ba yujzi'u yana isarwa walau kana al-ma'u mawjudan ko da akwai ruwa ko da ga ruwanka a buta zai ishe ka ka sa ruwan ka wanke kuma ya ishe ka kai alwala amma sai ka kisa ruwa kawai ka isu da wannan kare hoja ajza'u ya isar masa abu na farko kenan wa huwa kazalika kuma haka lamarin yake kamar yadda malam yake ajza'u inda jamhuri a wajen taron malamai wannan ya daga abubuwan da ake ruku a wannan jumla an da gaira alhajiri cewa a wani abin da ba dutse ba la ya kumu makamu baya tsayawa a matsayinsa eh tunda ya ce bi sarasi a hajari to in aka sa wani abu daban wanda ba dutse ba fa kaga shi ma akwai ayat tambaya to wal mashhuru قول مجهولي لي أنه شيء استجماري يكون لنا كثن سواء بكل جامد آهر تدكا ولا أبو تندرر آهر ما يسألك ba sai dutse ba ko ko ka taula ne eh ko dangur ne na kasa kaga shi ba dutse ba ne ko tolar tefa in dai bushashe ne kuma yana da tsarki gairi mu'uzi wanda baya cutarwa banda kwalba banda kaya dan ta kurce ka zaka je zafi banda abin da yake cutarwa kuma sannan laysa mad'uman ba abin da ake ci ba banda abin da ake ci eh mad'uman banda abin da ake ci kar ka dauko dan itaciya ka ce zaka goge kashi ko fitsari kar ka dauko kashi ka ce zaka goge ko fitsari fitsari ko bayan gari a'a to wannan ayan gama ci ai goruba je kanta amma kwallanta zaka iya yi da shi in dai ba a cikin najasa aka dauko shi ba mhm sai ne qila'un lil lil asri ko domin tumbikewa ga gurbin wannan bayan gari ko fitsalin sannan kuma laysa bizil hurmatin kaji ba ba a yi da abin da yake da alfarma kamar kashi ya fito a cikin abu mai rai yana da daraja a ko fata ko nama ko da ya bushe wannan yana da alfarma ba a yi da shi wala sharafin wala abin da yake da ɗaukaka ta daraja kamar zinare ko azurfa ka ce zaka goje kashi da kuɗari wannan bai halatta ba ko kai mai wadata ne kayi almubuzzaranci kuma in ka jefa wani zai ce a na samu zinare sai ba ka sa aljihu ya je har ya yi sallah da shi to dan ba zai jefar ba kuma bai san ka goge fitsari da shi to ba a yi da shi wani na yana daga abubuwan da ake fa'idanta a wannan zance nasa annahu law istajmara biduni salasi da zai yi istijmarin nan da koma bayan duwatsu uku yayi da ɗaya ko biyu la jizu baya isarwa ke eh akwai ayat tambaya tunda ya ce wa man nasara bi salatati ahjari to wanda yayi biduni biduni salati ba wanda yayi istijmari da duwatsun da basu kai uku ba da ɗaya ko biyu shi ma kenan ba zai isar ba kenan wal mashhur qawli mashhuri annahu idza hasala al inqa'u inda qabtace wannan ya tabbata walau bi hadarin wahidin koda da dutse ɗaya ne ajza'a ya isar kamar da muka wala magana mai askari ko wa yujzi'ul wahid in alqa sai yana isarwa in ya tsabtace wa sifatul istijmar bi salasa to alhamdulillah har zumna cikin bayani istijmar sai ne askari tafi na nawa Na'am? Ɗari hudu askari shafi ɗari hudu da tara. Ina za a shafi? To mun gaba kitabun ƙaba'i ko al'aƙabiya. Kitabun itiki walwala wal kitabati wal tadbir wal istiladi. Kitabun itiki littafi da zai mana bayanin hukuncin ‘yan tabawa. walwala da jikuntakar bawa bayan kayan tashi wal kitabati da karya fansa ga bawan ka ku yi ciniki da shi ka dora masa kuɗi ya biya ka ya samu yanci wa tadbiri da kuma yi wa bawa mudabbar illa mutu kai ɗali wal iftirad da kuma haihuwa da ku yangar da ka mallaka ummu walaga ce hukunta ummu walaga ne kawai da iftirad haihuwa da ku yanga duka zai gaya maka hukunce-hukuncen waɗannan abubuwa a cikin wannan kitab ya sihul itiku min kulli mukallafin ja'iz tasarru al itiku yan tabawa ya sihu yana inganta min kulli mukallafin daga dukkan baligi mai hankali ja'iz tasarrufi wanda yake da halaccin tasrifi na dukiyarsa banda wanda aka masa hajari aka tsare shi aka hana shi taba dukiya duk wanda yake da dama wanda wanda mabarta suka kai kara suna bin sa bashi aka aka tsare masa dukiyarsa za a yi gwanzanta a sayar a biya bashi banda wanda yake kwantena jinyar ajali wanda kuma ana ga wannan bawan in ya yan tashi zai bar magada ba za su gaji komai ba shi ma ana tsare masa banda wanda zai tafi yaki banda mace mai ciki duka zai gaya maka in mun shiga kitabul hajri littafin da zai bayanin kowa ake tsarewa dukiya ga kudin ka ne an da naka ne mallakar ka ne amma baka da ikon tabawa ba za ka sai wata kadara da wata kadara ba ba za ka sai da wata kadara ba kuma naka ne to shi yasa ya kawo a cikin sharuɗa na yan tabawa ya zama mukallafi ne ba yaro karami da bai balaga ya mallaki hankalin kansa ba in balagagge ne ba mahaukaci ba ne sannan in balagagge ne mai hankali yana da halaccin tasarrufi cikin abin da ya mallaka ibtada'ahu ya fare shi ne din na ku haka ne ibtada'ahu to ibtada'ahu ya fari yancin ne a wiktara sababahu ko ya zaɓi sababin ‘yancin ne, kamar yanzu ya ce na ‘yan taka, kaga in da za a huce, ko kuma ya ce a'a, in Allah kai mu gobe kai ‘yantacce ne, ko ƙarshen wata, ko ƙarshen shekara, ko nan da wata uku, kaga zama almutaku ila ajalin ke ko kuma idan na mutu kai ɗani, kaga ya zaɓi sababi, ko kuma ya karya masa fansa, duka wannan sai mukallabi wanda yake da halaccin tasiri yake iya karyawa bawa fansa ko ya yan tashi zuwa wani lokaci ko bayan mutuwarsa awwali sahu ko kuma a ya gaji bawan ne duka ya halatta fa in ataka ba'dahu idan ya yanta wani bangare na bawan sara yancin yayi na so tijjar miki cikin dukkan bawa in yace na yanta sulusunka to sauran sulusai min ma sun yanta tunda kai kaɗai ka mallake shi babu tabi'irin yanci in dai mallakar ka ne kai kaɗai ko yace na yanta sumuninka ko ushirinka ko sudusi ko sumuni ko nisufi ko rubu'i ko subu'i duka ya yanzu gaba daya ko kuma ya ce na yanka kunnanka to har ido da kafa da ciki da komai da komai duk ya yanzu ko ya ce na yanka farcenka ko filin gashi daya to duk ya nace dukkan jikin ma ya yanzu bayin kana mushtarikan idan shi ne yadda bawan ya zama ya yi tarayya da wani ne wajen mallakar bawa ba nasa bane shi kadai shi da wani suka mallaka wa huwa musirin kuma yana da wadata da za a iya tsora masa rabon haƙƙin ɗayan ya biya shi bawan ya yanci gaba ɗaya uwi ma alaihi baƙi za a masa kimar sauran abin da ya rage ba nasa ba idan rubu ya mallaka a cikin bawan wani ya mallaki salasatu arba'i to za a tsora masa salasatu arba'i din nan ya biya wancan haƙƙinsa bawan ya ɗin in ma lissafi ya mallaka a cikin bawan to za a yi kuɗin bawan ya biya wancan rabin kuɗin bawan bawan ya ɗin gaba ɗaya wannan idan musirun ne mai alwaci fi ra'asi malihi sahihan amma za a masa kima cikin uwar kuɗinsa a lokacin da yake da lafiya shi ma ana duba a wannan hali yake in yana jinyar ajali ne ya yanta bawan a haƙƙinsa na bawa da ya mallaka tare da wani to za a duba wa fi sulhi in a cikin sulhun sa ne marida in bai da lafiya in yana da lafiya fi ra'ati mali ko kudin sa zai kare in da za a samu abin da za a biya wancan bawa ya yantu to a cikin uwar kudin ba za a duba nawa yayi saula nawa ya rage ba za a ci ba a biya wancan haƙƙinsa bawa ya yantu gaba daya in kuma ya mara lafiya ne to kuwima alaihi baki fi sulusihi a cikin sulusin samari da lokacin da yake jinyar ajali sai a duba sauran abin da ya rage bayan haƙƙin nasa da yake ya yanta nasa haƙƙin idan aka ɗebo aka biya wancan abin da zai rage za a samu sulusani in za a samu haƙƙin wancan din ba zai wuce sulusi ba to shi ma za a masa kima a cire a biya wa in abal abdu ka gane ai kuma ko da bawon yaki shi ba da ma yana da magana ba sai da aka yi da kai ba kana ji ana cikin ka kamar akuya babu yanci illa an ya sha shariku ita ka nasibi daidai in ɗayan abokin tarayya shi ma ya so ya yanta nasa labar munajjaban abin zartarwa yanzu ko da kai ka yanta naka haƙƙin ila ajalin ma'alumi shi kuma bai yi niyyar yantawa ba to